نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatu a littafi na sharhu sunna na imam al-barbahari rahimahullah za mu tashi ne a matsala ta gaba ko ta daban wacce kuma tana da alaƙa da tun karanta a baya ko ya ce wa man ƙalar al'imanu ƙaulun wa fi'ilun ya zudu wa yankusu faƙaɗi karaja min al'irja'i awwalihi wa akiri wa man ƙala الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهر مع كل خليفة ولم يرد ولم يرد الخروج على السلطان بالسيف هكذا يقول ايوه اي ودعا لهم بالصلاح فقد كرز من قول الخوارج اوله واخره ومن قال المقادير كلها من الله سبحانه وتعالى خيرها وشرها يدل من يشاء ويهدي من يشاء فقد كرز من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة البربهاري الله مسرحمة ya dunkule maganganu guda uku dangane da wacce matsala da malam shi ya kawo ta a baya ta cewa asalin ƙungiyoyin bid'a ƙungiyoyi batattu sun samo tushe ne daga ƙungiyoyi guda hudu ko ya faɗi shi'a da murji'a da ƙadariya da khawarij to sai mana bayani akan sa filla-filla to shi ne za'anin ya kawo don yi nuna maka wane ne wanda ya saba waɗannan ƙungiyoyi mun karanta cewa a gurin murji'awa su suka ce imani kawai faɗa ne da baki ko kuma ƙudiri ne a zuci ba sai ka yi aiki ba inda ka yadda da Allah kana san Allah shi kenan su a gunsu ko baka sallah baka azumi baka duk wani ake ibada baka yi a gurinsu da imaninka da imanin wanda fi kowa imani bayan manzon Allah ta dama bakarin kenan ko suka je tsaye suke a gurinsu suka ce kuma zaka shiga aljanna ko baka yi kowane irin nauyin aiki ba wanda sune murji'a kenan na fata an gane shine malaka to anan to duk wanda ya ce ai shi imani qaulun furta magana ce da baki wa amalun da kuma aiki a gabbai yazidu yana karuwa wa yanqusu kuma yana raguwa tunda a wurin fasarar ahlus sunna wal jamaa suka ce imani shine furici da baki ka faɗi kalmar imani ko sannan kuma kai kudiri a zuciya sannan kuma gabban ka su yi aiki an kira sallah ka je kai sallah azumi ya zo kana azumi baka sata baka shan kayan maye baka zina saboda me Allah ya hana dole akin imani ne kayi sadaka kayi kaza sada zumunci gaida mara lafiya duk akin imani ne kuma yana karuwa imani idan kana yawan yin aiki na da'a sannan kuma imani na raguwa ya dishashi idan kana yawan yin aikin sako wannan shine kudiri na ahli sunna wal jamaa sabanin su murji'awa to shine malaka cewa anan duk wanda ya tafi akan wannan fatawar cewa ko wannan kudirin cewa imani furuci ne a baki da kuma aiki a gabbai yana karuwa yana raguwa to inda ka da wannan kudiri yace to ya riga ya fita daga magana da kudiri na murji'awa wanda a cikin su ne aka samu waɗanda a yau zaka fi saurin gane su shine irin su yan faira irin yan haƙiƙa duk wata kungiya da ba suna take kai ba zaka samu tana komawa ne barbashin waɗannan kungiyoyi sun zaka da su a gurinsu addinin musulunci shine shauki shine kauna shine so in kana son Allah kana son manzon Allah kana rera waka kana limshe idanu su shikenan ka gurinsu zaka da dauki ganguna yana kida a ran cewa aikin ibada yake ba kai su baga sun sun suka gari to kaga wannan ai ba shi bane musulunci inda haka ne musulunci dan me za a tafi yakin badar a ji yakin uhud yakin ahzab ya gazo ta kaza dan me za a je a yi su haka ba za a je a yi su ba ya ce wa man ƙala to abu na biyu kuma duk wanda ya faɗa ya yi imani cewa assalatu kalfa kulli barrin wa fajir ya halatta abu limami sallah ko da nagartaccen mutum ne ko kuma mutum ne wanda yake da hali na sabo nagartacce shi ne wanda zahirinsa ba wani abu da aka sani na aibi game da shi na aikin asha ko fadiri kuma mutumin kirki ne musulmi ne mai imani ne amma yana waɗansu ayyuka kuma da suke kaba'ir zulum ne amma ai baya hana abin sallah kuma na fata an gane to haka duk wanda da wannan kudirin cewa za a yi sallah za a bi limami sallah ko da tsantsar mutumin kirki ne ko ko mutumi ne wanda yake da wani hali wanda yake akwai matsaloli a ciki na aikin sabo ina yin kaba'ira amma dai bai fudda shi a musulunci ba za a bi sallah kada da wannan magana da dole da wannan kuma ya ce wal jihadu kuma ya da kudirin cewa ya halatta a yi jihadi ma'a kulli kalifatin a bayan kowane shugaba na musulmi in dai shugaba na musulmi ne ya ce a fito a yi jihadi dole a mara da'a a bi abin da ya faɗa ya fata an gane ya rage kuma shine waye shugaba yanzu a najeriya waye shugaban musulmi sarkin musulmi na ƙasa ga baki ɗaya na garin kufa sarkin garin ku na sarkin musulmi ko ka yadda ko baka yadda ba domin shine ke magana da yawun musulunci abin da ya kawo shi gidan shine musulunci to da ka yadda cewa zai faɗa a ji zai faɗa a bari ta fata an gane eh yace walam ko ina ne walam yaral khuruju ala sultani bisayfi kuma baya ji cewa ya halatta ayi wa shugaba tawaye a yaƙe shi a ƙudurinsa bai yadda a yaƙi shugaba ba ko da shugaban azalimi ne na fata an gane a ga da a wasu suna in dai shugaba ne duk irin zalintinsa haramun ne a martawaye ko zanga-zanga ba za kamar ba ballantana kuma ka yaƙe shi mai manzala ce a yi ne a yi haƙuri da halinsa haka ya gaya wa sahabbai ya ce za a yi wasu shugabanni bayan na tafi za ku samu azzalimai ne suna cin kaza ɗinku za su muku abin da bai dace ba amma ku yi haƙuri har sai mun gamu a ran tashin kiyama ku ba su haƙoƙinku aka tambaye su yamza Allah in mun samu shugabanni irin wannan ya zamu musu ya ce duk wani haƙƙin su da yake kanku ku ba su ku kuma nake haƙƙin ku yi haƙuri sai mun gamu ran tashin kiyama na fata an gane kaga dole ce ma ka zo ayi zanga zanga ba sunna yake bi ba a musuluncin manzon Allah ba a yin zanga-zanga haƙuri aka ce kai wannan shine sunnar manzon Allah to yana baya ganin cewa ya halatta a zo ayo shugaba ta waye a yaƙe shi wada alahum bisalahi ba ma cewa a yaƙe su ba yana yi shugabanni addu'ar cewa Allah ya shirye su don wannan shine abin da manzon Allah baka nasiha akai cewa kai shugaba addu'a ta alkhairi kuma an samu magabata na kwarai kamar imamu ahmad bin hanbal ya ce inda na san ina da wata addu'a guda ɗaya da allah ya ban garanti cewa na roƙi allah sau ɗaya zai karɓe ta to da ba zan yi kai na addu'ar ba kun gane mai yake nufi ya ce ba zai roƙa kansa abin ba a ce allah ba shi dama ka roƙi abu ɗaya ta kome za a amsa maka a take ya ce ba zai kansa addu'ar ba zai yi shugabansa addu'ar ne cewa allah ya shiri shugabansa ya mar jagora akan daidai saboda shugaba ya shugaba mutumin kirki duk daula kowa zai samu mai jin daɗin rayuwa in aka samu kuma shugaba marar imani marar tsari duk daula ta an ɗanɗana uku ba ko ba shi ba ne ba ga yawan ɗanɗana ba yanzu ga yi kowa za sani ba saboda tsarin da ake kai ba na tsarin manzan Allah ba ne to haka ashe yau shugaba addu'a ta gari wannan sunna ce wannan umarnin shari'a ne haka nan haramun ne ka rage shi bare ka tsine mar bare kamar tawaye sai daga masa addu'ar cewa Allah ka shirye su ya Allah ka kawo shugabanninmu ya jagoranci akan daidai shikenan kai shiru kai ka gama naka sai kuma ka jira a tafi tashin kiyama to duk wanda ya fado nace fa qad karaja min qawlil kawari to ya fita a maganganun kawari jawa su kawari jawa mun karanta a baya su ne wata kungiya da suke ganin cewa duk shugaba in dai ba irin kan nasu manufar ba ne kawai ya halatta a yaƙe shi kuma kafiri ne sun faro asalinsu ne tun zamanin sa da na aliyu suka ce shi kansa ya kafirta sai da na aliyu fa suka ce kafiri ne to shi ne tun a lokacin kuma ya yaƙe su aka yaƙi da su to irin ana samun su kuma har illa ma sha Allah domin ya tabbata hadisi cewa a cikin ire-irensu ne ma za a samu dujal ya fito dujal a cikinsu zai fito saboda zafi ne da su su agunsu duk wani abu da aka ce haramun ne idan ka yi ta ce kawai jinin ka yi halatta ka fita musulunci shi kenan sai su kashe mutum allah ubangiji ya tsare mu duk wanda ya faɗi wannan kudiri ya fita maganganun kawarizawa wa man qala al maqadir kullaha awwalihi wa akhirih farkonsa da ƙarshensa ya ce wa man qala haka kuma duk wanda ya ce al maqadir kullaha min Allah ta'ala ai dukkan kaddara zartar da abu faruwar abubuwa a doron duniya abu ya zo ya faru idan kai da cewa daga Allah ne kaddarar Allah ne haka Allah ya tsara haka Allah ya zartar abu kaza zai faru lokaci kaza da kaza kaza zai faru ba a hannun dan adam bane ko kuma yace ita wannan kaddara khairiha wa sharruha mai dadi ko mara dadi ba yin mutum bane Allah ne kaddara abin ya zo ya faru da Allah bai kaddara ba ba da abin zai faru domin su kadariya suna ganin cewa sun rabu kashi biyu akwai masu tafiya akan duk wani abu da ya faru a duniya ba ruwan Allah ciki suka ce aikin dan adam ne kawai ya jawo in kai kuɗi kokarinka ne iliminka ne ki za ka samu kuɗi in baka samu kuɗi ba kai da ko sisi kai ka ce ragon takarka ne rashin iliminka ne talaucinka ne ja maka in ka sami ilimi haka su komai abinsu suka ce ba ruwan Allah wai kan kai ne dan adam ne aiki abin ya faru daga gurinsu Allah ma bai san me zai faru zuwa anjima ba sai abin ya faru tukun shi ma yake sani a wannan kafirci ina fata an gane sai kuma na biyu daga cikin su makadariya su kuma na ce musu jabariya su kuma suka ce duk aikin da mutum ya a duniya kawai Allah ne kaddara mare da haka in ya sha giya Allah ne kaddara in yi zina Allah ne kaddara in yi sata Allah ne kaddara ba za a mar hukunci ba ba zai shiga wuta ba kaga duka su bin sun zama mai sun bata duk sun bata ba dare suke tafiya ba na fata an gane yau saboda Allah ya ba dan adam cikakkiyar dama mun karanta a batun wancan satin da ya wuce ko cewa da Allah ya halitta dan adam sai ya bar shi a tsakiya ko ya turo masa annabawa littattafai aka masa jawabi Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun hada mun nuna dan adam hanyoyi guda biyu ga hanyar da Allah yake so a bi hanyar annabawa ga Qur'ani ga bayanin arnan farko da suka kebin annabawa ga abin da Allah ya musu samudawa adawa fir'auna wane duk an baka laba da Qur'ani ga hanyar da suka bi annabawa ga abin da suka samu na ni'ima da jin daɗi a duniya kafin zuwa ma kiyama ga abin da za a ba su kai ga ka tsakiya to ya ka barka ka dauki hanyar da ka ga dama a ganin ka bi hanyar annabawa eh ka ka zaba kanka mafita to sai Allah kuma ya ƙara ma shiriya idan kuma mutane kan gare ya bi hanyar shedan da iskanci to shi kuma sai a bar shi a cikin batan sai tafi domin shi zaba kansa ya fara hanyar bata ina fata an gane to suka ce su a ba haka bane kawai duk abin da kaga mutum yayi a duniya kawai Allah ne kaddara mara dan dole yayi ba wai dan yana so ba haka kawai bayar da za a yi sai yayi haka saboda ka ji saboda ka ya sha giya ma ba da sarransa ya sha ba a wai Allah ne kaddara ya saci kudin mutane ma ba da sarransa ba ne komai ya sa kai zaga su ma sun zama zindikanci da kuma arnanci duk suna suna to duk wanda tafakan cewa a al-muqadir kullaha bi yadillahi ai dukkan kaddara dabbar abubuwa ya kasance a duniya to yana hannun Allah ne khairuha wa sharruha mai kyanta mai dadi da mara kyanta malamai sun yi maganganu mai tarin yawa game da kaddara wace ce kaddara mai kyau wace ce kaddara mara kyau ko ina fata an gane yauwa an zo mutum a cikin tafiya a mashin ɗinsa ko a mota ko ya fita ƙofar gida sai wani ya zo make shi da mashin sai ya kari ina fata an gane ba an samu kaddara ta faru ba za zai ce wai ai kaddara ce Allah ne kaddara shi gane tafiya sai kana rabu da shi sai masa hukunci tunda Allah sai zata a Qur'ani cewa duk wanda ya juwa ya tire wani ido a tire masa wal anfu bil anfi wal kaza kaza duk Allah kawo wal juruha qisas sai masa hukunci sannan wani abu da zai faru a gare ka ka ji ba dadi ba kyau abun ya tara maka hankali kai a zahirin abun ka kalla kai sharri ne abun amma kuma ilimin ubangiji da tsarin ubangiji alheri ne akan ka abu na fata an gane yasa nake cewa kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun an wajabta muku ku yaki amma ku ba ku so to so da dama zaka na son wani abu kuma asalin abun a zahiri kai a ganinka alheri amma ilimin ubangiji sharri ne abunka kana ta addu'a ya Allah ka ban kuɗi Allah Allahumma rzuqni emergency Allah ba gaske ba samari Allahumma rzuqni kamar da ɗan ɗan waye da sauransu yana faɗan shakkenci irin yabin da ya gana ma to a ilimin Allah kuma ya san in aka ba kuɗi a wannan shekarar ko shekara biyu mai zuwa to kuɗin da zaka halaka saboda ne kwakwalwarka da imaninka da hankalinka bai kai ka mallaki ka iya ji kuɗin ba za ka zama kawai ɗan taɓargaza ne za kuma bin mata ne ka tafi kano kana tahir hotel ka kama duk wata ka gani a shirin drama sai ka nemi kwantar ɗinta ka je kai kaza da ita duk inda ka ga iskanci sai ka je kai sai Allah ya rabu da kai ba za ba kuɗin ba da muna ilimin sun aka ba kuɗi a yanzu za ka halaka ina fata an gane sai talaucin da gara ka ka garu ka gigice ka koma gun Allah ka nemi addu'o'i gun malamai a ce ma kai ta istighfari kai ta hasbunallahu talatin annabi ba ka ji mutum lakani ba sai ka je kai ta yi da ikhlas sai Allah ya gyara zuciyarka kana ne shekara 1 2 3 4 biyar hida goma duk abu da ga kanan dai kai dai la yusminu amma da kullun da azkar ɗinka baka wasa da su to imanin kuma lokacin ya ginu to idan kuɗi ya zo a lokacin ka samu imani kudin mutada maka hankali ba kuma za ka iya juya ya cikin sauƙi kuma za ka bi Allah cikin sauƙi kuma ba ka jin cewa kai wani ne na fata an gane ka ga ilimin Allah barin ka dai a wannan kangin damuwa tsawon shekarun alheri na a gurinka amma ka kuma a gurinka ba ya ka ji kai akwai damuwa komai za ka gahirin sai a hankali sai a hankali to duk suka ce shi Allah ba a jingina masa mashari in ga gona abu ya zo ya faru a ɗan adam marar daɗi to ya faru ne Allah ne kaddara ya faru amma ɗan adam ɗin shi ne silar faruwar abin misali Allah ya hana kar a yi saɓo kaza da kaza da kaza da kaza sai shi kuma ya je ya yi ina fata an gane kuma Allah na son alahira ba za mar azaba ba ka gane sai a saukar mar da talauci a duniya ko jinya ko wata asarori ko wani bakin ciki ko wani damuwa don a kankare mar wancan zunubin na gamuwa da bala'i a lahira kaga duk abin da ka sha a duniya na musifa da talauci da wahala ran da mutum ya mutu a ya rabu da shi inda ya mutu da imani ya shi lafiya kalau ne to yana kuma amfanin a ce ya ji daɗi ya fanta ma ya more amma ya mutu ba imani a gan shiga asara ina fata an gane yasa shi Allah duk abin da yi babu sharri a ciki amma dan adam ne zahiri zai ga abin kunci ne damuwa ne matsala ce ya fito ya waye gari babu lafiya wannan rai lafiyar ma alheri ce a kansa saboda ne a wannan yini zai zai yi azkatin da baya yi a sauran yinuka ko in kai dan kasuwa ne yanzu damuna ce ciniki ya tsaya za a ga mutum ko ya rike tarbi ko ya dauki qur'ani ko yana ta istighfari ko yana satin annabi saboda ne saboda ba ciniki ba haka bane to amma wannan abin da yake yana samun kuma ladan da dasan da yake ake tuniki baya samu kamar ana tuniki irin na kakan nan na tashin hankali sallar ma a jami'in ba kwa bane ke iya samun ta kuma aka samu ma ana assalamu alaikum da kawai zaga haka za a fita haka za a yi wa azhar da asar magariba ya zo gida ya gaji ya zauna bacci kawai zai ba kiyamar laili ba kaza ba haka ta rayuwa to haka tafi a wannan rayuwar kaga aya ta asarori bai yi azkar da yawa ba bai yi istighfari da yawa ba bai yi sadaka da yawa ba bai tafi dubiya guri kaza ba saboda me he is busy na ba ta ganewa yasa Allah ke kawo ɗan adam abu lokacin da shi Allah ya dace da mutane ko yasa Allah ke cewa da zai Allah zai shimfida arziki a ban kasa kowa ya samu arziki yace labagafil arziki ko haka Allah faɗa wala musallar rizqan lillahi alibadi ko labagan fil ardi yace walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha sai dai shi Allah yana saukar da arziki ne irin yadda shi Allah ya ga dama amma sai a ci kawai 24 hours ana cin harkar kuɗi ai yawanci wuta za a shiga wallahi wuta za a shiga saboda wani ba zai sallama ba kwata kwata ba zai sallama tun yana hada magar azhar da al'asar to zai zo yawa ya gari bai yi azahar ba bai yi la'asar ba ga magarba ta zo yanzu haka yan kaji gunda ake harkoki to zaka samu a yanzu ba tashi a kasuwar ba za a tsaya a yi check and balance za a tsaya a yi wa kankace mai tar da ya tayi ga abinci bai ci ba ga yunwa ga stress ya dame shi da yayi haka kan kujera kawai bacci da dauke shi bai ci ba bai huta ba ya zai rama sallah da haka kuma ana ga sai mutu kaga danja kenan ko yasa duk abin da Allah yayi agun Allah babu sharri agun bayi ne sai ga abin kamar zahirin sa sharri ne amma kai ma ka maka bayanin sa a fayyace zaka gode wa Allah Allah ya rubuta ma a kaddarar ka cewa ranka zaga wutan kaza zaka hau mashin dinka ko motar ka zaka fita ka je guri kaza zaka yi accident zaka karye so biyu sai kai waye gari kuma ka dauki dabi'ar cewa kana da yawan azkar kai mai yawan yin addu'o'i ne mai yawan sadakoki ne mai yawan alherai ne mai yawan ziyara zumunci ne sai Allah ya ce to a tun kuɗe ma wannan faduwar ka da abin da zaka yi a bari ka je ka fadin sai ka kurji kaga da an bayyana maka wannan ai godewa zaka ka tashi ko dadi ma zaka ji saboda kare ya bice sai aka mana ka kurji kaga ai an samu ni'ima ke to duk abin da Allah yi kuma suka ce ta kaddara inji malamai tana guda bi Allah yi wata akwai kaddara take da alaka da wata misali Allah ya kaddara kai an rubuta ma kai shekara 80 a duniya ina fata an gane amma in kana yawan sada zumunci in kana yawan yin sadaka in kana yawan yin kaza za a kai da kai shekara 100 amma ga baka sani ba ina fata an gane to sai ka zo da ka zo ka duniya kana harkokin rayuwarka sai ka dauki kuma hanyar ta da zumunta yin alkhairai sadakoki sallah ta mai da kadarin dama an rubuta in ko baka yi wannan nagartar ba kawai ka tafi asaba'in shi suka ce akwai kadara da Allah suka tana da alaka da wani abu sai ka yi wani aiki sai abin ya faru in baka yi aiki kaza ba kuma a mai da abin kaza dama Allah ya riga rubuta kayansa na fata an gane yasa duk abin da yake faruwa a duniya a kudirin ahlus sunna Allah ya san da abin kuma haka Allah ya ga dama abin ya faru sai dai kai ne a matsayinka na mumini ka dauki hanyar manzon Allah wurin fuskantar abin idan mai dadi ne ka gode wa Allah sai Allah kara ma idan mara dadi ne sai ka nemi taimakon Allah ka yi hakuri ka yi shiru sai Allah kuma yaye ma kuma sai baka lara mumini baya yin asara ga baki dayansa Allah ya samu dace duk wanda ya faɗa yadda cewa dukkan makadir kaddarori da Allah ya rubuta su a duniya suna hannun daga Allah suke zuwa khairuha wa sharruha mai kyanta da marar daɗinta yudillu man yasha'u yana batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha'u yashar da wanda ya ga dama faqad kalza min qaulil qadariyya to ya fita a magana ta qadariyya awwalihi wa akhirihi wa huwa sahibu sunnati din mai irin wannan kudirin to shine ahlus sunna wal jamaa na fata an gane to zamu karanta sharhin da malam ya kawo ko yace qauluhu man qala la imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqasu faqad karaja min ilal irja'i awwalihi wa akhirih lamma dhakara anna al murji'a min usul al firq al dalla ko bain al madahib ahlus sunna wal jamaa yace da malam ya magana kan murji'awa cewa wata ƙungiya ce taɓatattu-ɓatattu masu fita a hankar addini kuma suna daga cikin jigo tushen ƙungiyoyi ɓatattu a duniya domin duka ɓarɓashin irin ƙudurinsu na ka samu irin waɗannan sufancin ma ka samu kawabin nan faira wane ne duk za ka samu suna da irin ƙudurin waɗancan amma su masu raba kashi kashi kashi kashi kashi na fata an gane ko eh ya ce to sun zo daga cikin ƙungiyoyi ɓatattu bayan na mazhabin ahli sunna sun fari ne kuma sun fito ne a ƙarƙashin ko a cikin a tafiyar ga ahli sunna suna tafiyar su kuma su suka bayyana a gefe guda wal jama'a yace wa annahu biddu mazhabihim na daga cikin kuma murji'awa kishiya ne akan mazhabar ahli sunna ma'ana kudirin ahli sunna da na murji'a kamar akwai ne da babu haske da duhu me kishiyan haske duhu ina fata an gane to sunna haske murji'anci duhu saboda ka kun aqidar murji'awa kishiya ne ga aqidar ahlus sunna wal jamaa yace li anna ahlus sunna domin su ahlus sunna yarawna suna ganin cewa annal imana su imani a gun ahlus sunna qaulun furci ne a baki ko da harci wa amalun da kuma aiki da gabbanka wa itiqadun da kuma kuduri a zuciya idan ka ce ka shaida Allah kaɗai cancanta abautawa ka shaida annabi Muhammadu manzan Allah ne bawan Allah ne ba ka yi imani ba yanzu to sannan kuma sai a ga wannan imanin naka a aikinka duk aikin da za ka yi da sunan ibada to sai ka bi yaya Allah ya ce a yi yaya manzan Allah ya ce a yi na fata an gane a nan za a gane ka yadda ma tukunna ashadu Allah ilaha illallah wa annan muhammadu rasulullah domin da yawa daga cikin masu faɗar kalmar aikin sanar ta ba su yarda da ita ba domin ya zauna tun daga safe ka cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ba ka bane amma da ya tahi zai tafiya idan zai fadi sai ce gausi kaga bai yarda da la ilaha illallah ba kenan bai yarda ba kawai da cewa ko gausi ko shehu kowa duk abin da ka faɗa ba Allah ba a wannan bagiran ba ka da wannan kalmar ta lalala da kake faɗa ba saboda aikin ka nuna cewa akwai wani ba Allah ba da kake da kudirin zai ka maka ɗauki in za ka faɗi wani kuma a duniyar suna shi ne ka yadda kawai Allah kaɗai yadda shi kaɗai tantanta abota mar to da shi kaɗai ake neman taimako in za ka faɗi sai ka ce bismillahi ko hasbunallahu ko inna lillahi ma'ana da ka kira Allah ka koma gun Allah shi kaɗai babu wani na fata kuna ganewa ba ga aikinka sai nuna cewa abin da ka faɗa na furucin kalmar shahada aikinka ya tabbatar da shi sannan kuma ga ƙuduri da kake da shi dama a zuciyarka na fata an gane ta wani shine ƙuduri na ahlus sunna wai to me za ta ma to ai shi ai taimaka zai shine Allah haka zai taimaka to za ka taimaka haka zai taimaka sai ta maka tafiya ma zai faɗi bayan yake juyo duniya haka zai ce kaga an samu matsala ko yasa bala'i ce wannan ba ya ce wa annahu yazidu kuma imani abun al-sunna yana karuwa wa yanqusu kuma yana raguwa kama ko dallat alaihi zai bi zalika ala dalla bil kitabi was sunna saboda aka samu hadi ayoyi da yawa da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani bi na haka ne ko wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi kilahi madhhabul murji'a sabanin aqidar murji'awa su a gurin su imani baya karuwa ko baya raguwa suka ce wani abu ne kawai haka yanzu kamar wannan bincin zai karu dan tsawon shekaru kuma zai ragu dan tsawon shekaru ba abin da zai same shi haka kawai zai zama har sanda Allah ga hukunta kansa to suka ce su imani a gurin su kawai haka ba wani karuwa ba wani raguwa da imanin wanda yafi kowa shakenci amma musulmi ne da imanin wanda yafi kowa imani a matsayin na sahabi suka ce ɗaya ne haka suka tafi su ne murji'awa ke suka ce kawai inda kana san Allah kawai ka dan aljanna ne zaka ba sallah ba zikiri ba komai ma ba zaka yi kuma ka sha abin da ka ga dama na shakiyancin ka haka su ne yan faira ke zai sha giya zai rungumi mace zai yi kaza komai ya ga dama zai yi kawai a yana daga shi su suna san Allah shi kenan Allah ka tsare imanin ya ce aladina ya rauna annal amala su suna ganin murji'awa aiki na ibada laisa dakilan fi haƙiƙatar iman baya cikin imani su a gurin sun kai sallah ba alamun imani ba ne manzana kuma ya gaya mana cewa bambanci tsakanin arna da musulmi shine assala an kira sallah lokaci biyar kullum an ga kana sallah dole a ce kai musulmi ne dole ka mutu aje amma wankan gawa amma sallar jana'iza aje abin da ka makawata ta musulmi amma in dai ana gun masu ilimi na addini ba a taba gani kai sallah ba to idan ka mutu ba za a je amma wanka ba ba za a ma sallah ba ko ba ka makawatar musulmi ba da a ce ana aiki da addinin musulunci saboda ba taba gani kai sallah ba ina fata an gane to kaga shine babban aikin da yake nuna mutum musulmi ne shine a ga yana yin sallah kowa shi da yana yin sallah kuma yasa ga halatta yin jami'i a gun maza don kowa ya gane cewa wani musulmi ne an hada masallaci a zahar la'asar magariba isha asuba to kaga shiken ina miki yace qauluhu wa man qala fadin sa dake cewa kuma duk wanda yace as-salatu kalfa kullu barrin wa fajirin wal jihadu ma kullu kalifatin wa lam yarid ko irid kullu al-sul'ani bi sayfin wada alahun bai salahi ya ce ha za bari'un min menene firkatul khawarij duk wanda ya yadda cewa za a bi limami sallah komun nagartarsa kuma komai na kasansa in dai musulmi ne don ba sharaɗin bin limanci ba ne sai ka san koman liman babu wani sharaɗin ana so ne in za a samu limami ratibi kamar da irin masalaci irin wannan don za a zaɓi limami a samu mutumin da nagartarsa ta fi kowa ya kuma kyakkyawan tsammani babu wani hali na ashe da aka sanhi da shi sai na asha matsayin limami amma da kai kuma sallaci sai ka goyi na sallah kai baka samu jami'i ba kawai dona warka bi ba sai kalin aka ga yana da gemu ya daga wandan sa an ga akwai wannan abin ko ba ruwanka da wannan waye ke yin sallah musulmi to haka bi musulmi ne kawai ba ruwanka da shi kai sallah ka tafiyar ka kawai ina fata an gane to su agun kawarijawa babu wannan suka ce kuma ya yadda cewa za a yi jihadi karkashin shugaba na musulmi sannan kuma bai yadda ya bi ya fito ya yi zanga-zanga ya yi yaƙi da shugaba ba ya fi da makami wadda alahun bisalahi kuma ma yake musu addu'a ta Allah shirye su ya ce haza bari'un to mai irin wannan ƙudiri ya barranta min firƙatil kawaris daga ƙungiyar kawarijawa li'annahu saboda shi da karar firƙil arba ya ambaci abubuwa guda hudu ne ƙungiyoyi guda hudu famalin ta zama bisam'in wa da'a ko duk wanda ya lazimci as-sam'u wa da'a shine jin umarnin shugaba da kuma yin da'a ga umarninsa liwaliyil amri muslimina da shugaban musulmi to haka wannan ba kawari da bane ana zaune sai a ce sarkin musulmi ya faɗa cewa an ga watan ramadana gobe za a yi azumi shikenan kawai sai ka ji ka bi shine haƙƙin ka kai a kansa ba ruwanka da doguwar magana ina fata an gane ba ruwanka da cewa a ina ya rage na shi yanzu shi ne alhakin abin a kansa amma tun da ya ce a yi sai kawai ka yi gobe ya ce gobe an gauta za a yi sallah gobe sai ka ajiye azumin ka shi kenan magana ta ƙare na fata an gane ya ce walam na karus alaihi bi sabab ya ko me sai bi kadai aka tsaya bihi bai yi wa shugaban tawaye ya ɗauki makami don yaƙe shi ba saboda wani shugaba ya wani kuskure da ya aikata guda ɗaya wa huwa duna kufrin wani abin kuma da ya aikata na kuskuren ba kafirci ba ne au ma'asiyatin ko ko saɓo ne wa ƙafiha da ya aikata ko wahe duna alkufri amma saɓan bai kai shirka ba fa da ya kafirci ba ya ce fahaza ko na ne mazhabar sunna wal jama'a to wannan shine tafiyar ahlus sunna wal jama'a duk shugaba ai dan adam ne dole zai kuskure ai ba annabi bane shi ba masumi bane ai to sai ce su kuma in aka gan shi misali a ga shugaba ya fito wandansa ya wuce idan sawu to abun kawarijawa kai su ya fita a musulunci saboda ai an ce duk abin da ya kai kasan idan sawu na tufafi na namiji da gangan dan girman kai ya zama zai shiga wuta ne sai zai gina fita musulunci a kan wane su mutawaye ah to a kan mai suka sana usman tawaye sai zana usman fa sahabin manzan Allah ya wuri ɗayan manzan Allah mata guda biyu aka ba shi yaya ta da su aka ƙara masa ƙanwa ita mata da su aka ce a wani ƙauli mazala ya ce inda da ta uku ma za a ƙara masa mazala ba shi digirin girma ya ce wanda ya fi kowa kunya a al'umma ta usmanu ko mazala yana zaune a gida ya yi zaman sayan da ya kamata a cikin gidansa in kana gidanka ya karfa kwanar ina da shinka za ka bude kafafuwan ka yi ba dole ba ne ka zaba wani karfa kafar ka ba a ganin ƙaurinka da sauransu za ka ce ga abakar ya zo ta kuce mara ya shigo da ya gyara zaman sa domin kafafunsa a buɗe haka umar ma za ka ce shi ma kuce ya shigo da ya gyara zaman sa ba abokanan shi ne kuma surukansa ne aka ce ga usman zai shigo to a ce mara ya shigo kafin ga zo sai ya ja mai finsa rufe kafafuwansa ashe suna kallon shi da nashi ta ce ya manzan Allah da sada baka da zo baka gyara zamanka ba da Umar ma ya zo baka gyara ba da aka ce ga su baka gyara ya ce haba Aisha ya ya bazan ji kunyar mutumin da mala'iku suke jin kunyar sa ba mala'ikun Allah suna kunyar sa da Usman manzo Allah ne ya faɗa nayi imani da haka ina fata an gane to sai suka ce wai shi su za su san ya kafarta kawar jawa ke su suka kashe shi ma ya leko gidansa ya ce ina gama ku da Allah wane ne manzan Allah ya ce ga rijiya ana wahalar ruwa a madina duk wanda ya sai rijiyar kawai ya siya ya zama tahi ce sai da ruwan ma'ana siya a hannun musulmi zai a ba shi aljanna wane ne ya siya suka ce kai ne ta kuma ne na kafirta na mata an gane ya je ya sai rijiyar kuma ce ya ba wa Allah da manzo ba ta saidawa ba ce kowa ɗebi ruwa manzalla ya ji daɗi ya rungume shi ya ce ma darra usmanu ma fa'ala ba'da yau daga yau duk zunubin da usman zai yi ba zai samu sabo abun Allah ba garantin ma ya wuce garanti ai garantin garanti ne kawai daga bakin manzon Allah amma saboda su tsagire suka ce ya kafirta ko su suka kashe shi sadara usman fa su ɗin ne dai kawari zawa suka shewa su dina aliyu ta gaya ƙarshen bala'i allah tsare imanu ya sa dole mutum ya sani don ya tsira da imaninsa ba mutu ake tsoro ba ai in ka mutu da imani a lafiya kalau ne yanzu ka da garantin yau inda za ka tafi da imani ta yi za ka jira kuma najeriya me ake ɗauka najeriya shi ya ce wallon karfi alaikon bisa amina ne ya ce fara maza maza jama'a wa huwa mai e salatu kalfal al'umara'i nila musulmina yin salla a bayan limamai shugabanni limamai yanzu haka ka'ida in aka yi masallaci sarki ne ya kamata ya bada liman a ka'idar musulunci ta ji ga sarki to mun yi masallaci ga limamanmu kuma kaza kaza kaza sai tabbatar da wanda ya dace haga kamar shine yake sallar kenan na fata an gane to haga to a musulunci dole zan to limamanku yana da alaka da sarakunanku su suka yarda da limancin sa suka bashi dama yayi wanda ga kasashen duniya da dama haka ake yaga ba su da matsalolin kitsan addini da yawa amma mu nan kowa abin da ga dama yake yaga mutum ya zo kirkiro wani bala'i ya jefa al'umma ta shan wahala saboda ba a tsara abin da ya kamata a yi na addini kowa zai iya abin da ya ga dama to ka gani ko ya ce wal jihadu ma'ahum kuma ka je ka yi jihadi tare da su shugabannin musulmi fi sabilillahi saboda da addinin Allah ko waddu'a ulahum bisalahi kuma kana musu addu'ar cewa Allah shirye su wat tawfiq Allah ya musu gamdakatar haza mazhabu ahlus sunna wal jamaa wannan shine mazhabar ahlus sunna wal jamaa zaka je zaka mallima man Saudiya duk hudu da za a yi sai an yi shugaban kasa addu'a da shi da waziransa cewa Allah ya musu jagoranci ya taimake su ya musu kaza kaza kaza kaza to mutanen malin suka je su ka duba suna wai bambadan ciwo shugaba to suna bin sunna ne suna bin sunna ne kuma yanzu yawancin shugabannin in dai kai ka san me kake da kana da hankali ai so kamata dole ma musu addu'a ai me ba sa musulunci me ba sa musulunci ya ce ma'aulatul umuri wannan shine sunna shine kudirin ahlus sunna dangane da mu'amala tsakanin mabiya da kuma shugabanninsu faman khalafa fi shay'in min zalika duk wanda ya saba ɗaya daga cikin wannan kamar yau shugaba ta waye ko ya mar zanga zanga ko ya masa mummunar addu'a ma irin da mutanen mu suke ko ko ba kake ba sai mutun ya ta zagin shugaban kasa kullum sai ya zagi shugaban kasa kamar wani wuri aka bashi kuma shi azzalimi ne shi karan kansa shi din kansa azzalimi ne ya cuci uwarsa mara ta haife shi ya cuci baban shi ma da ya haife shi ya ci amanar matarsa da 'ya'yansa ya ci amanar ƴan uwansa ya ci amanar danginsa ya ci amanar makota da kowa da kowa kuma yana zagin shugaban kasa kaga wannan ba ɗabi'ar musulunci ba ce musulunci bai ci a zagin shugaban kasa ba shugaba gwamna sarki ba ruwan ka sai da ka masa addu'a Allah ya musu jagoranci Allah ya taya su ko ya ce fa'in da hu saboda mai man kalafi sha'i min zalika fa'in da hu na za ta min zagata ahalar dalali yana da ɗabi'a guda ɗaya daga cikin ɗabi'un ‘yan bidi'a zagin shugaba ba ɗabi'a suna ba ce ko da ba kama zanga-zanga ba zagarsa ma ka ce wannan tunibu mai ake suna yanzu yanzu mai ake cewa da an ce bahari yanzu ce mai ake cewa to wannan haka kuskure ne a musulunci kuskure ne ba a yau shugaba irin wannan mummunar zagi ko cin mutunci ya ce min menene eh daga cikin kawariz ya dauki ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'u irin na kawarijawa shine zagin shugabanni wanda kuma aka su ga yaƙarsa har ma su kashe shi ya ce wal jihadu ma kullu khalifatin kuma da yake cewa dole ne kai jihadi a bayan kowane shugaba idza amara bil jihadi idan shugaban ya ce a fito jihadi fa innahu yajibul jihadu ma'ahu to dole ne a ji a tare da shi in shugaban musulmi da ya ce za a yi jihadi ya san tsarin ta faɗi komai dole a fita a ji a yi amma an ba shi ba duk wani ta a yi jihadi ba ruwanka da shi kamar ta da shi kawai ya je shi kaɗai ya kayan su saboda shi ba shugaba ba ne waya ce kai ne shugaban musulmin najeriya waya da ya zaɓe ka waya ce an ɗan naɗa ka kaga babu ko ya ce fa haza huwal wajib to wannan shine wajibi akan mutum as-sam'u wa da'a ka ji umarnin shugabanni na addini kuma ka musu da'a was-salatu kalfahum ka bi su kuma sallah wal jihadu ma'ahum kai jihadi a bayan su wa adamul khuruj alaihim ko kuma da karka yadda ka musu tawaye ko zanga zanga ko yaƙin su bil qitali ita zaka yaƙe su kama tafalul kawariju kamar da kawarja suke a kasa yace fa haza mazhabu ahlus sunna wal jamaa to wannan fa shine aqidar ahlus sunna wal jamaa fi wulatul umuri dangane da shugabannin su ba a yi shugaba ko zagi ba a masa ballantana amar zanga zanga bare amar tawaye din da kaza an ce ai tawaye kar ka shiga ciki kuna makaranta a ce a zo ai zanga zanga za a yi makaranta zanga zanga kar ka shiga ciki wai wani takokin mu an tawaye kar ka yadda ka shiga ciki saboda haramun ne a musulunci musulunci bai ba da dama ai zanga zanga akan shugabanni ba yace maza ina muke yace faga su mata qulhul kawaris al-mu'tazila kuma kamar akasi kaga ne ko akasin abin da kawaris kuma suke fada da kuma mu'tazilawa da mu'tazila da kawari su ne suke shugabanni tawaye suke yakarsu amma ahli sunna suna shugabanni addu'a ne kuma suna musu kyakkyawan fata kuma suna hakuri daga zaluncin su shikenan ka huta kawai shi ya je gaban Allah da kisansa amma kai haƙƙin ka bashi ya ce ƙauluhu wa man ƙala al-maƙadir kullaha min Allah subhanahu wata'ala khairuha wa sharriha ya dillu man ya sha'u wa ya haji man ya sha'u faɗi kada min ƙaulil ƙadariya awwalihi wa akiri ya ce kullu sha'in yi hudisu wa huwa min ƙadarin lahi duk abin da yake faruwa a duniya na daga cikin ƙaddara ta ubangiji na ba ta an gane al-kufru wal imanu والمعصية والطاعة والكو والفقر والجنى والمرض ko haka ne ba wasiha wa garu zalika duk waɗannan abubuwan suna faruwa a duniya ne a bisa kaddarawar Allah Allah ya san da su shi tsara su faru kun samu an samu barkewar annoba ina fata an gane duka wannan da sanin Allah Allah ne kaddara a same ta amma akwai hikimomin da Allah boye a cikin kuma ku sani ba wani lokaci ba wani abu kawai sakawa annoba ai ta mutuwa kaga ai sharri ne a gun mutane amma kuma in ka dawo duniyar sunna kuma sai ga alheri ne saboda tabbata hadisi cewa duk wanda ya mutu saboda ta annoba shahidi ne to me wani abu bakin ciki a ciki an barke da amai da gudawa an yi ta mutuwa ai kaga rai baya so ba a jin daɗi za a yi bakin ciki za a damu kaga wani gidan ma mutum biyar uku ya mutu lokaci daya aga ba daɗi ko amma ka zaka ma bayani cewa ga hadisin manzon Allah duk wanda mutu sanadiyar annoba shahidi ne dan aljanna ne shi to ba ka yi murna ma dan uwanka ta bazan tumi abin bakin ciki dama ko me mutu a yanzu ma me karshen sa dai mutuwa ce so kaga haka abin ke tafiya yace wa khairi zalika da wadan sona kullu ma jara fil kauni duk abin da yake faruwa a duniya fa innahu bi qada'illahi wa qadarihi yana faruwa ne bisa hukuncin Allah da kaddarawarsa duk abin da kaga yana faruwa Allah ya san da shi Allah ya kaddara shi Allah san zai faru ba wani abu da zai faru da Allah bai san da shi ba la yakhruju shay'an an qada'illahi babu wani abu da zai fita cikin kaddara ta ubangiji wa qadarihi da kuma kudirarsa haza mazhabu ahlus sunna to wannan shine fa aqidar ahlus sunna wal jamaa khilafu lil qadariyya sabanin masu tafiya kan qadariyya ko eh su me suke cewa eh ina ne yaqsimuna qada yanqasimunaha su sarrafa kashi biyu annufatu wal mujabbara masu kore kaddara gaba daya suka ce duk abin da ya fara duniya Allah ma bai sani ba dama kawai dan adam ne ya jawo su ne annufatu kenan masu kore kaddara gaba daya suka ce babu wani abu ya kaddara kawai kaga abu ya faru to dan adam ne ya kirkiri abin kuma ya kaddara shi yasa abin ya faru ba Allah bane su kuma su wancan mujabba suka ce a duk abin da ya faru a duniya Allah ne ya kaddara shi ya faru da babu laifin dan adam a cikin ko daya da haka ba za a ɗan adam hukunci in yi je sha giya ba ba za a mar hukunci in yi je zina ba ba za a mar hukunci in yi shirka ba kuna gani ba suka ce ai Allah ne ya ga dama yi saboda ka babu wani laifi a kansa ba ga duka suna kan bata na fata an gane ya ce ina miki idillu man ya sha'u yana batar da wadda ya so wa ya hadi man ya sha ya kuma shirya da yadda ya sa ai la ya dillu illa mai ta gaba sababin dalala ai abin da ake nufi Allah baya batar da mutum sai wanda dama ya kama hanyar bata ina fata an gane ya ba hanyar bata tun farko ya sabawa maganar annabawa ya zabu badala tun farkon lamarin sa an yi ta wa'azi ya sani yana ji sai ya kibi sai ya koma shi a walawa yake rayuwarsa to sai Allah tura shi akan tafiyarsa ko tunda shi ya zaba yake sai ya tafi kawai ya ƙara masa saboda shi ya kama hanyar bata da haka duk abin da ya samu karuwa shan giya tata zina shi ne akinsa a duniya domin shi ya zaɓa kansa dama amma haka kawai allah ɗauke mai ɗan giya allah baya haka sai shi ya fara da karan kansa da radin kansa ya fara kada ka samu duk mai yin sako san dai fara yi na farko zai nadama zai ji ba daɗi zai tuba zai yi waye waye kuma gobe sai zo ƙara in ya ƙara na gobe tuban da zai yi na gobe bai kai na farko ƙarfi ba in ya ƙara ƙarawa to har awaye gari ma baya ma jin cewa sakoyi na fata an gane a ɗaukin da fara yin sigari zai je ɓuya a can wata unguwa ya sha ya nemi turare ya shafa a jikinsa ya yi waye ya waye zo an gosu ana nan ana nan sai ta fara kama shi sai kulla ɗakinsa a gidansu ba ya kulla ɗakin sai kunna tabar sai sha sai fesa turaren wuta fesa turaren kaza kaza kaza sai fito kayansa ana nan ana nan abin ya yi zarfi sai ga kawai taron a ƙofar gidan ma ya kunna saboda imanin yana ta raguwa ko da yaushe amma san da ya fara lokacin cikin asalin imaninsa mai kyau ya ji a rangi cewa bai kyauta ba ko bai abin da yake mai kyau ba daga baya so kowa ya gaishe sai ya buya amma in ya ci gaba da yi sai ga abin yana karuwa har ma zai waye gari baya jin kunyar yi a gaban kowa ma har ma zai ce maka tun da ba na jin kunyar Allah da kunyar ba zan ji da mutai kawai matakin suna faɗa sosai kuwa sai mutum karo ta taga ai ya gama ya shiga layin gafala kenan ko kuma zai ce maka ai shi ya san ba zai shiga aljanna ba ma baka taba jan faɗa ba baka taba jan faɗa ba suna faɗa to duk da ma mun san bayan aljanna bane ka za ka zai faɗa maka saboda wani saban da yake yi yanzu ya ba kansa lasisi da garanti cewa shi ba yaron sa da ramar ubangijin to kaga shi ya zaba kansa wannan batar sai Allah ya bar shi kan batarsa da kuma ya rabu shirya sai Allah kuma ya ƙara masa shirya na fata an gane su aka Allah ya kila manisa eh ina miki yace fallahu yudilluhu to kaga nan in ya kama hanyar bata sai Allah batar da shi tafi gari yace qala ta'ala shi yasa ma sai ubangiji yake cewa ko falamma zagu zai karkace suka bar hanyar Allah suka bar hanyar annabawa azagallahu qulubuhum sai Allah ya ƙara bata da zuciyarsu ya ƙara tafiyar da su shi ke sai su halaka kawai ko ko ba shi ba ne shi ya nemi dama tun farko sai da ya bar hanyar Allah shi ne zaga ya bar hanyar shari'a ya kama hanyar bata to ya Allah ya da shi a zagar lahu ƙulubahun sai Allah ya cire imani da san hiriyar ma'aducin sai aka basu da batansu suka tabbata kuma har illa masha Allah Allah ya kiyaye amma haka bai faru ba sai da su ma suka bata da farko suka fara batan da kansu to sai Allah ya bar su da batan su yace wala ina ne mm yace walam yaati ko eh fil qur'ani ihlakun aw me aw idlalun aw azabun wala illa me bizgin sababu min qibalil me al abdi ba a samu ta aya ko kware ta qur'ani da aka taudar da ta kan cewa an halaka wani ko an batar da wani ko an yi azaba a wani sai ka samu shi wanda aka halaka din shine ya dawo sanadiyar saukar wannan azabar kisa Allah sai ke cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canjawa mutane wani abu da suka dawo kansu ya sauka sun kama hanyar shari'a suna bin Allah zaka dauke shekarun baya shekara 60-70 ga su babu suna da ya sani shekara 60-70-80 a nan kasar a nan kasar da nake nan gashuwa har da lagyada an yi kuma gidar ana ake noma ta ba ba haka ne ko? a nan gidar za ka noma gida a gonarka har ka gajar ɗiba ka bata gida to amma to me faru mutane ne masu kana'a masu tausayi duk da babu ilimin addini amma suna kiyaye duk abin da suka sani ina fata an gane an ce musu baya halatta shubatu fasikin abuta da fasiki zaka samu a irin wannan lokacin idan ka zo ka tsangaya aka ga wani yana zuwa bakin silima to yanke alaka ma ke da shi bare kuma a ce an ga an ganye da taba a hannunsa ya shiga uku ko ruwa ba za a ba shi kofi ya sha ba ba za a yi abota da shi ba domin suna kiyaye duk abin da suka cewa Allah ya hana ba su da ilimi lalle da gaskiya ne amma me suna da gaskiya in ya ce maka eh eh ne kuma sa da ne jin kai tausayin yan uwansu sada zumunci taimakon marasa shi ba ka kira a lokacin ba sai a yi ta ruwa in aka fara ruwa in suka baka labari manya daga irin magariba sai a kwana ana ruwa an gari wa kai asuba aka dan yi bushi kun tafi kasuwa ana azhar la'asar sai ruwa kuma ƙara dawo da ga kirin sama ma kasar ina fata an gane to allan da ya wannan ruwan ba shi bane allan har gobe har jibi to me ya faru aka samu canji me ya faru aikin mutane ne aikin dan adam ne ya daza wannan bala'i ina fata an gane kaga Allah ya saukar da arziki a lokacin za a ɗebi gida har a barta a gona ka zo karatun allo a ɗangiyarka ka je ba ka maye gonar ba saboda dagewa da karatu sai ka tafi kawai bayan gari bayan an daga ka kawai ka ja sauran gyaɗa mai gona ya ɗiba har ya gaji ba kai kuma ka ɗiba ka tara ka je ka gyara ka sai amfani da ita arziki ya sauka ko ina saboda mai ana bin dokokin Allah ana kiyaye amana ana kiyaye gaskiya ana nan ana nan mutane suka fara canza ɗabi'u da halayensu ilimi ya shigo kuma ɗabi'u suka lalace ba haka bane ga ilimi ga sako yanzu duk wanda kaga aikin sabo ya san saban sabo ne wallahi duk wanda kaga aikin asha ya san cewa haramun ne yana ma da aya ko hadisi akan abu amma kuma da aikata ba haka bane to ya kake tunanin kuma sai ne sai Allah sai dauke ni'imar da ya mana sai Allah dauke wannan ruwan saman da yake saukarwa a da sai Allah dauke shi a yanzu in ka tambayi su manya din ka ji irin ruwan da ake yi ina ruwan da aka yi bara wancan da aka ta ruso din nan to bai kai wanda ake wancan lokacin ba Allah su su za su baka labari saboda ruwa ne kusan 24 hours ake yinsa kuma ga albarkar ƙasa amma yanzu abubuwa saboda halin mutane tare ke daddanye albarkocin ake daddanye abubuwa gashi nan ko daga ko nan ba shekaru mai abin kaje kanan bayan su gadan nan kaga ga lambuna ne cikakku lambuna cikakku fa ga mangoro ga goba ga wane ne ga menene yanzu ban kaje fili ne kawai fitar to me faru aikin dan adam ne ya jawo ba Allah bane ya kawo bala'i dan adam ne aikinsa da yi ne ya jawo wannan musifa na fata kuna ganewa to shi da aka ce dan Allah mutane ni'ima baya dauke ni'imar sai mutane sun yi kafirci sun bar dokokin Allah to sai Allah dauke ni'imarsa in kuma sako da bala'i yazo saboda aikin mutane ba zai dauke bala'in ba sai an yi istighfari sai an tuba sai an koma gun Allah kuma sai ya da muku da arzikin da bala'i ya shigo mana 2010 11 12 13 14 ba shiga bala'i ba da aka koma ga Allah da gaske a 15 ba Allah ka dauki ba ana kowa koma addu'a kuma da ikhlasi aka addu'a lokacin sai Allah dauke bala'i cikin sauki aka waya gari da abin da yake baka tsoro yanzu za baka tsoro to haka Allah yake sha'anin sa na fata kuna ganewa da haka suka ce malaman aqida in kaga bala'i yana cin mutane ba wai Allah bane ya daura musu bala'in a'a sun cancanci zuwan bala'in ne su suka kira bala'in sai aka zo musu da shi ya ƙi gaskiya ya ci amana ya yi zina ya yi luwaɗi ya yi maɗugo ya yi tsata ya yi tsafi kuma sai bashi da arziki ba zai yi ba ta wani sai ce maka ah to ga ture kuma ana kaza ya ce maka to waye ce ma da ya ke ji a turan waye ya gaya ma kawai kana gani ne a yi amma kabarin arne ne a yi gari ne ga hinan kalkal a gyare amma duk motsinka bala'i kake ciki haka suke rayuwarsa ai ya ga mutum turan yana turan a london ko a waye sai ya je bindige kansa baki ciki ya dame shi don yasa ga arzikin yana gani ba ta ba daɗi ne ai ba ba daɗi ai duk motsi haraji duk motsi kaza haka ga suke da wasu ba na ba ta gane so duk inda bala'i ya zo ya sauka mutane to aikin mutane ne ya ja saukar bala'i haka dai misali mafi sauki shine a nan garin gashuwa an yi dalar gyada kuma gyadar a nan aka noma ta yanzu ba to me yasa aikin mutane ne jaza saboda an canja abin da Allah yake so da haka yake cewa to ka gani ko to da haka ba za ka saba qur'ani an faɗi cewa ga wasu an musu azaba haka kawai ba sai Allah yake cewa ma wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asu rasula ba ma yi mutane azaba sai mun tura musu manzo ya musu bayani abu kaza fa Allah yake so abu kaza Allah baya so har ma saboda arna arna ne sai su je su siya abin da Allah baya so cewa annabin su eh tibi azabillahi in kuntum min as-sadiqin zaka suke faɗa annaban su ba ka cewa Allah yi azabar in kai ga in kai ga zaki hatta quraisha sun yi manzo Allah da wannan shakiyancin suka ce kai Allahumma in kana haza huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi azabin alim ya Allah in wannan Qur'anin da wannan annabin da gaske naka ne to mun ki mu bi su kamar ruwan duwatsu daga sama sun fada kuma Allah ya musu amma ba ruwan duwatsu aka musu ba tara arnan yi gaba ɗaya wajen mutum saba'in aka yi saboda aka kashe su gaba ɗayan sa kai su duk wanda wancin iskancin ya roƙi bala'in Allah ya rabu da shi tunda Allah ba mutum bane ai in kana fushi shi Allah na fushi kai da kake cewa a mutu kawai a mutu ya ka mutu wata naka haife ka aka bar su sai Allah ya gama da su shi yasa duk inda kaga bala'i ya sauka to mutane suka cancanci bala'in saboda sun yi aikin bala'in sai bala'in ya zo sai cinye su ina ba ta an gaye yace wa annallaha qaddarahu alaihi kuma Allah ya kaddara haka ne akan shi ba bi sababin min al-abdi saboda shi ba wanne cancanci wani aiki yayi ne wannan bala'i misali yayi wa Allah takakka yayi shirka yayi abin da Allah ya hana ba ga bane suka ce ya saluhu mun kashe taguwar ka cewa Allah ya abin da zai ko to ba musu ba to to haka me ya aka musu to suka ja da kansu to shine eh yace wali zalika don haka ne ma ta ƙulu sai ka ce idillu man ya sha'u bi adalihi shi Allah yana batar da wadda ya ga dama ne bisa adalcinsa domin shi mutumin shi zaɓa halakar shi zaɓa batar sai Allah bar shaɓatansa ina fata kuna ganewa shi zaɓa bata sai aka bar shakan batansa shi kenan sai jaɓa ta gwanin an masa adalci eh ya ce ko tuqimul al'adalu ala ahli dalali an yi adalci na kan mutane mabatattu sun nemi bata sun bata shaka musu abin da suka zaba ka ba su da kayan su shi ya zaba batar yanzu mutumin da ya ce ya Allah in gaske ne annabin naka kamar da ruwan dutse daga sama to don an yi ruwan dutse wani amma adalci ai shi roƙa kuma aka masa abin da ya roƙa to me wani abu da ka masa shi ya nemi bala'insa to haka kai ma da zaka so a ce annabi ya hana kaza sai ka ƙi sai kai kazan da gangan to kamar baka cewa Allah ya abin da ya ga dama ne kuma zai sai ya maka saboda sabo aka aka taba manzon Allah ya faɗa baka ƙi to Allah baya bari sai ya saukar da wata ukuba na fata an gane yanzu duk wanda yake faruwa da dan mutum ake ta fama da rayuwa kaza kaza kaza in ka dawo gun malaman sunna da tauhidi aikin mu ne ya jawo mun ƙi ba Allah mun ƙi yi amana tsakanin ni da kai musulmi muna sallah guda biyar masallaci daya amma muna gillin junanmu ka ci amana ta na ci amanar ka na ci kudin ka na kire biya ka na zubar da mutuncin ka na maka shari haka muke rayuwa ko to ya Allah da baka kun ki zaɗi a cikin rayuwarka kana jin haushin kaga mutun ya sabo riga kana jin bakin ciki ya sai mashin kana jin bakin ciki ya samu kaza na ci gaba to ina musulunci na kai ta kuma ya Allah kuma zai maka ni'ima haga Allah ba zai maka ba dole maka hukuma sakamakon aikin da kake aikata ba ina miki eh yace wala yaj'aluhum mislu ahlil huda to da ka shi Allah ba zai saka su ba zan to kamar saka ne kushiriya mutumin da ne mushiriya yake da dokokin Allah duk abin da Allah ya hana baya yi abin da Allah yake so zai yi yana cikin baccinsa karfe hudu idan an yi kiran sallah ya tura mayafi ko lokacin sanyi ko zafi ya tashi ya alwala ya fito a gida zo masallaci wani sai ya fi awa ɗaya kafin ma lokacin sallah yana masallaci saboda ne bin umarnin Allah ya yi sallah ya koma in yi aina harkokin kasuwanci ya san halak ya san haram shekarun jiya wani tambayar wai wani abu ya zo wata ana neman wata wani naira hamsin kasan gashi ba da ba da rubu wai wata naira hamsin mai tamba wanda aka yi tun zamanin lokacin kwakwal jonathan ne mai wani tambari na wani civil a samanta wai aka sami tana sayanta wani kuɗi na musamman wai mai hukuncin haka a musulunci ita riba ne mana haram ne ai in ka ba da wannan naira hamsin ɗin mai tambarin da wannan mara tambarin in za ka tafiya wata a nono za a baka dibbi za a baka kai nuna maka cewa me duka hamsin ce kawai yanzu wani abun ka ne ka kirkiro cewa kai mai tambarin kai san zaka wani abu da ita sai a saita naira 1000 misali kaga haramun ko to haka mutane suke ta rayuwa suke ta canjin nan kaga san zaka samu wannan cashless din aka rika wani irin kasuwanci na riba karara kawai in zaka sa kuɗi hannu kaza in karan safa kaza ba haka muka tai ba haka sai wanda Allah ya kiyaye to duka wannan riba ce fa duka wannan saba Allah ne fa kuma kake tunanin Allah bar ka ji dadi kai ni'ima ka ka more eh ah cashless ne cashless ne mm to to haka kuwa Allah ba zai sa wanda yayi aikin bata ya zama daidai da wanda ake shirya ba shi yasa mala faɗa wani gure ce am hasibal ladina tarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun yanzu masu aikin sabo suna ganin cewa za mu saka su yi rayuwa da rayuwarsu da mutuwarsu daidai da mutumin da yake bin Allah yake aiki nagari su zama daidai sa ma hakuna sun yi zalunci hukuncinsa ai shi ya kiyaye dokokin Allah duk aikin ashe baya yi ya kiyaye idansa kunnensa bakin shi hannunsa duk ya kiyaye dokokin Allah shi kuma wannan yayi abin da ya ga dama kuma sai su rayuwa iri daya wallahi ba zai yi ba zai yi ma mai saban ya samu kuɗi amma ba zai samu peace of mind ba nutsuwar zuciya wala ba zai samu kuma na biyu ba zai samu albarka ba ga kudin kuma babu albarka kasan Allah ya iya azaba sai danna ma kudi kuma cire albarka ya ma azaba da kudin wallahi mala Allah ya iya azaba ta bala'i ta yi tsoron Allah yadda lake cewa wa yuhadzirukum Allahu nafsahu ba wallahi ku kiyaye Allah fa wallahi mala a danna mutum kudi na bala'i bai ci ba bai sha ba bai yi sadaka ba bai more ba bai hobe ji daɗi ba ka gan shi kamar ka bayi sadaka kuma sai ya mutu za a yi watan da da kudinsa la haula wala quwwata na daga cikin wanda fi kowa asara a duniya wanda ya tara kuɗi ya bar wa zuri'arsa shi kuɗin aka mar azaba saboda kuɗin su kuma suka yi aikin Allah ka ba su aljanna saboda kuɗin kuma kudin guda ɗaya ne asara kenan to idan mutum yana bin Allah sai ga dan abin da ya samu kadan amma Allah masa albarka sai a ta sha'awarsa sai ana masa ma overestimate jarin sa bai wuce miliyan 2 ba sai ga yana da miliyan 100 ka gari to wallahi albarka ce kawai albarka ce ta ubangiji ga wani kuma yana da kudi kai miliyan 500 amma kamar ka bai sadaka duk zafin nan da sauran nan ko solar dubu hamsin bai saka a gidansa ba shi ma da mahuci a hannunsa shi ma sai maganin sauran shafawa shi ma rike kigiyar abin da mai sunansa ya turo ba yake lafi ba ya turo ganyen bishiya yana kaɓe kafarsa a ƙofar gida ka san Allah da azaba yake ko kuma gari ya waye sai ɗaukar motar miliyan goma yana hawa kai wato na gona bai na ban mamaki a duniya ina ƙara jinjina ubangiji Allah wala ina ƙara jinjina ubangiji cikin Allah da azaba kake ya hana shi da daɗi fa ya samu guye ni tsa gidansa ya zauna bai isa ba saboda gidan ga zafi ga sauro ga matsi ga tunkoso amma sai motar miliyan goma yana hawa kawai ya kwaki da su bakin kasuwa ko za a yi aure goge je ɗaurin aure amma idan dare yanzu nan da igiyar leku a ƙarƙashin ƙafarsa Allah ya iya azaba Allah ka samu na albarka Allah ka samu da bala'i to amma bin Allah ne kisa samu albarka in ka bin Allah to kuma insha Allah baya bari mutum ba aiki dole sai ya daka da wani bala'i Allah ka tsare imanin da aka yi kisa ga ai ba zai yi a sanya wanda yake sabo yake kin Allah kuma ya zama daidai da wanda yake bin Allah ba zai taba yiwa ba wallahi shi wannan yana neman kudin nashi ne a bisa halal a kasuwancin sama akwai tausayi akwai jin kai akwai afuwa yanzu fa kasuwa kun da an san su su ce musu ake muna kirin su da wani yaran mu na yan kasuwa ana ce musu gidan mayu ba ne abu hatsi ya kare sa gidan mayu in baka ci ba ka mutu in ka ci ma ka mutu akwai su shi zai da kawai bai kare ka je shi kida ke da shi shi kenan ka shiga uku kawai sai kara kan ku haka kawai ba gaira ba da aga bala'i kan bala'i kenan to zai samu kuɗi amma ba zai daɗin kuɗin ba kuma saboda babu tausayi a ciki babu afuwa a ciki babu jin kai a ciki ko Allah ubangiji ya samu cika da imani Allah dare imanin na gurin nake eh ai gun ne ya tafi wani guri shi ma eh ai baka sani ba rike waye a yi rikewa gurin ne da gudu zan nemo shi amma allah ya da na tafi gun da ba shi ba na irin naka ne ko? ɗari hudu da nawa? to shi ke ne gahinan ma ya ce wa ƙala ta'ala Allah wadda ya faɗa cewa ku a fazal mutuƙi da kalmujirimin ya ce yanzu mu saka al-musulmi na musulmi kalmujirimin shi rayuwa kamar mujirimi mutumin da baya san Allah baya bin Allah mai sako mai bala'i mai fasikanci baya san Allah yana shirka kuma shi rayuwa daidai da musulmi ai ba zai yi ba ai mu illa da muke samu a Najeriya ta shine mu din mai kuɗi hi muke sha'awa ko har nan garin ma yanzu akwai nan bala'in yana cin mutane akwai masu irin ɗabi'ar nan amma da babu wani a nan garin sai kaje sai irin su Kano su ko mai kuɗi shine mai kima a gunsu to yanzu Allah ce yanzu za mu sanya musulmi kamar wanda yake ba musulmi ba si rayuwa daidai su ji daɗi a yi rayuwa cikin salama musulmi ya zo ya salla ya yi addu'a ya ji daɗi a ransa ya gama harkokinsa yanzu ya gode Allah abin da ba ya je kwance sa ba abin da ya dame shi shi kuma wani yanzu haka yana ta lissafi ne haka zai kwana yana yi kuma ya kasa ganowa yana cikin zama ba ce kwashe shi kaga bala'i ya ce shi kuma kai ta rayuwa ba wanka ba wanki ba ci ba sha ba hutu Allah ya yace malakum kai fata hukumuna me yasa me ku ne kuke wani irin hukunci kuke a ce me bin Allah musulmi kuma daidai da wanda yake ba musulmi ba zai yi ai haka yayi sallah yayi zakka yayi azumi ya ki yin ƙarya ya ki cin haram baya zina baya shaye shaye baya giba ya duk yake wannan kuma sai yake da wanda yake dan badala din shiki fasiki ai ba su barba ba har abada ai har abada ba zama ɗaya ba ya ce wa ya hadi man ya sha'u bi fadalihi to shi Allah yana shirye da wanda ya so da wanda Allah ya ga dama sai Allah ya shirye da shi bisa mai falalarsa da aka shirya falalar Allah ce na fata an gane sai sa kullum kana gode wa Allah da yake musulmi a musulmin ma kuma za ka alayin sunnar manzan Allah kai baka wata kungiya he sunnar manzan Allah wannan maganar falala bace Allah tabbatar da mu akanta kuma Allah samu mutu akanta ko to karatu ya kare kuma an kawo tambaya guda biyu malam jaji kai ka tambaya to shi wannan yana tambaya ne yace Allah bayan ya sallama ko ita tambaya sai ta ce ina so a yi min bayanin yadda ake sahun sallah a'a ana fara sahu ne ta daidai ina ne ta kuma sace ko kuma ta ina ne ko kuma ta damar liman tambaya ta muhimmanci sosai a ina kamata a yi sahun sallah hagan malamai suna ta faɗa kuma wani lokaci saboda ana gajiya ma ga arabu da mutane kawai amma za ka sha mamaki ana fara sahun sallah ne a sunnar manzon Allah ta daman liman kasan naka sallah kai kaɗai ba kana tsaye kanka ba tun wani yau kuke yi a ina ke tsayawa a damanka to kuna nan kuna sallar ku sai wani ya zo kuka zama ku uku to daga inda kake din nan haka kawai gaba za ka yi shi kuma wanda ya zo din ba inda kabaro zai zauna ba sai je daman wancan kuna ganewa yanzu a nan galiman yana tsaye to in ka so ka fara sahu sai ka zo ka dade nan shine daman liman sai ka tafi zuwa har ƙarshen masallaci kar kowa ya shiga nan ɓarin sai nan sahun ya cika in ya kai ƙarshe kuma sai a zo daga nan ɗin daman liman suka fara tafiya zuwa hagu sai a je in ka zo sahun farko ya cika gaba ɗaya kai ne ka fara zuwa na za ka tsaya shine a dai bayan liman ko ɓarin dama ba santar liman ba dama da shi a nan za ka tsaya daga nan kuma duwanda ya zo sai jona ma shi ma ya yi dama kar wani ya shiga daman ka hagun ka kai sai dama ya gama cika wannan shi ne suna a yin sahu na fata an gane haka ake yin sahu a musulunci ko mun girma masallaci to haka ba daga dama masallaci ake farowa ba za ga wani ya zo masallaci ga bayan liman ga space da ya kamata a yi haka sai kuma can barin kawai ya tsaya nan gashi mutane wajen goma sai ya shiga hibar ya zo haɗa mutum wani kuma da yanzu shi ga nan ba kowa an cika son farko sai kuma ƙarshen masarci ta dama sai ɗauko sahunsa to duk ba daga nake sahu ba a musulunci daga bayan liman ne dama da shi ake fara kafa sahu a musulunci in kuma za ka sallah da kai da matarka sai kai ka shiga gaba da kuma tana bayan in za ku sallah da matarka da ɗanka namiji guda ɗaya sai kai da shi ku jera kafadarku kai dan naka sai kuma matarku matarku ta koma bayanku na fata an kane to haka ake zahu a musulunci wallahu a'lam sai shi ma wannan tambaya ce ta madaban ko sai ka kai wannan tambaya ta danya ma mallan ina fatan alkhairi to amin mallan dangane da maganar bin mutum sallah ne idan na bi mutum sallah sai na ga wajen yin sujuda shi wanda za ka bi sallar ya daura goshinsa akan eh hannayensa gida biyu haka zalika hunzuyin zamantahiya ya sake buga hannayensa guda biyu malan ya salla a wannan hali shin zan sallame ne ko kuma zan bi shi ne idan mun yi sallama to ya yake nufi mana yana bin mutum sallah ne daga zuwa kawai sai gai wanda ake sallar in za su juda kawai sai sa hannunsa a ƙasa sai sa goshinsa kan hannunsa ya sujuda baya sujuda kan ƙasa kenan a wannan tuffar shi'a ce na fata an gane sannan ka ɗago daga sujuda sai ya yi haka da hannunsa ya yi haka a wani baya buga haida ya ɗanya kawai akwai wanda ke ɗanye ɗan haka kawai so na ga tabbata ma cewa ga layin da yake kai za ka yi raba da shi wannan saboda ba ma yadda salaka yake bayan zukwai don hi ita shi a matsalata shi ne duk abin da kai ka yadda da shi a musulunci kake yi su kuma nasu su ma daban ne alwalarsu da taka daban sallarsu da taka daban azuminsu da naka daban komansu daban da kai da su to haga in ka tabbata ka kai ka bar shi sallar shi kare akwai liman a masallacin ko babu akwai liman kai ne liman din ko kana ramo sallah ne kana ciko sallar ka ne ka gani to haga su abin su fa daban da yawa ne kusa su kai da shi a shine duk abin da kake kai su ba kai su ke shine bambancin ka da su duk abin da kake kai na addini shi ba kai su yake ba sai dai bayyana ma alamunsa dan ka zauna da shi kai shi za ga yana sallah amma ba sallah kai yake ba abu da ta karanta ba da ta karantawa ba ne na fata an gane in dai alwala in dai ya kai cikakke ba zai irin taka ba shi ba ta kafafunsa shi sai dai ya shafa kafafunsa kawai sai dai in dai ma ta yi iyaye wankewa lokacin amma ba ba sa ji kafafunsu saboda komin su da kai ba iri ɗaya bane za ga irin wannan shi ba za ka bi sallah abin da ake nufi shine mutumin da musulmi ne yana yin sallar irin taka yake yi don ka zo ba ka bincike yaya yake ba sai ka ga yaya dan kungiyarmu ne yana da gemu ya daga wando ko ya saki wando wannan duk bai shafe ka ba tunda dai musulmi ne kuma sallar yake yi sai ka bi sallah amma ne ka fara kaga ga irin sallar da yake ba irin taka bace ba haka manzon Allah mu ya koyar da mu mu sallah ba to ne ka janye ka bar shi ta shi kadai kai ma kai taka kai kadai wannan shine abin da yafi zama lafiya wallahu a'lam eh ba za ka sake ba za ba za ka yi kawai eh ba ga hadisin mukisar mu'adh da shi da wani saurayi ba mu'adh na zuwa radiyallahu anhu garin Madina ya tsaya manzon Allah kamar yanzu ayi isha da shi a masallacin manzon Allah kuma shine limami a garin su Quba Quba wani kauye ne da a Madina kamar kace a shekaru kaman a hirin ce garin Lamido haka da ai kauye ne amma yanzu haka anguwa ce yawo to shi kama haka ne Quba in ya ga masallarsa anan kuma sai kama hanya zuwa kauyen nasu Quba in ga kuma ne limamin garin suna jiran hero musallar isha sai shiga sahu ashe shiga limanci kaga hina fula yake to kusa abin hime farilla to sun yi lokacin da hadisin qur'ani ne ina ba san gane kawai ya bude kamar bakar misali ya karanta kamar aya 100 a raka daya kaga anan sun gaji jiran sa sai wani saurayi irin jama'ar mu kawai shi ya gaji ya wuni yana kasuwa kawai ya ga gaskiya ya gaji ana sallah kawai sai dan yi gaba kawai je ƙarin sallolinsa kawai ji a ya yi sujuda ya rufu ya sallama kawai tafiyarsa gida je kwanta ya gaji ya yi ɗadago ya sha wahala za ka ce mu'azu ai ya zama munafiki tunda a zamanin duk wanda ya ƙi bin liman sallah kamar ka ce ya munafiki ne za ka ce ai ya zama ya yi munafurci sai ya zo ce kuma aka za ka ce masa ai an ba da labarin abin da kai an ce mu'azu an ce masa kai munafiki ne ya ce to wallahi sai na kai ƙaragun manzon Allah gari na wayewa ya zo madina ya ce ya manzan Allah ga abin da mu'azu yake mana a garinmu shi ne limaminmu muna jira ya zai mana sallah yana madina a gurinka aga mun gaji da jira sannan da ya zo kuma madadin mana wani kulhu wallahu inna ɗina sai ya ƙi sai ya dogon sura ni kuma na gaji kawai na koma gefe kawai ne karanta fatiha ta na yi ruku'u na yi sujuda na roƙi Allah saka na aljanna Allah kare daga wuta ya ce da kai ya manzan Allah da mu'azu kuna wata addu'a kuna wani in kuna sallah kaji kuna wani gunaguni wanda ban san me kuke faɗa ba wallahi ni dai ban faɗe shi ba wallahi kawai ne sallama tafi gida da kwanta manzan Allah ya ce ai mu din ma abin da muke guna gunin muna roƙon aljannan ne muna kuma neman tsaye da wutar ne sai ta kira mu'azu da ya zo aka mara bayani za sai ce masa a fattanun an ta ya mu'az kai mutum ne mai sun ja fitina a cikin mutane in za ka yi mutane limanci ka karanta wa shamsu wa duhaha wallaili wa duha mazala ya faɗa masa ne kamata mun limanci da su saboda cin mamu akwai mutumin da tsoho ne akwai wanda mara lafiya ne akwai kuma mai bukatu ka rike mutane duro ba burgewa ba ne ba limancin birni ba ne wannan ko ba shi ba ne in ka zo ka karanta kulhu aka gama sallah duk sallar juna ba ta yi ba ne to ga abun nufi shi wannan saurayin ba sallame waye ba kawai ja baya cika sallarsa kawai mai wa an yi raka daya kawai ja baya kawai cika sallar kawai tafiya su ji kwanta ga shi to ba za ka yanke sallar ka ba tunda kai ka faro sallarka mai kyau ce kuma sallar mamu ban suka yin alaƙar talliman ba ke samu idan liman yana sallah sai lalata warware sai ya fita to ta ka ta warware kai ma amma yanzu sai a yi sake lalata ba za ta sake samun sallah ba shi to kai fa cikawa za ka yi so kawai za ka ja gaba ne ko baya ka cika sallah ka tafiyar ka shi kenan ba za ka sallah ne wannan shine wallahu a'lam alaikum assalam taka wando liman eh ya za amar za amar nasiha ya daina saboda haramun ne kuma in yana haka tana ya zama al'adarsa duk dinkinsa a duniya sai wannan sa ya ji ya taka shi to ya zama girman kai ya shiga kuma za ta duk wanda wani ba zai shiga aljanna ba ina fata an gane to sai a ce masa manzon Allah ya hana in yana san manzon Allah sai ya ja wannan ya sama a ga shi kenan mana lafiya wannan shi da abin da fi in kuma ya kiyace da shi a limanci a kan wannan matsalar saboda ban matsalar ce amin shi kenan ko assalamu alaikum wa rahmatullahi